الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أرانا الجمعة وتر رمضان ينال قوانا هدو ألف أليه هدو da 42 hijiriya kuma yau muna goma sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya wannan shi ne zaman mana uku darasin mana biyu a cikin a tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan azumi na watan ramadan na wannan shekara a masallacin fcda da ke area 11 a cikin garin abuja babban birnin tarayyar najeriya to idan ba manta ba jiya mun ɗauko tafsiri daga aya ta casa'in da bakwai a cikin suratun tauba al'a'arar washen kufran wanda ara ma zai sake
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
to ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan ƙauyawa kafircin su yafi tsanani in suka kafirce sannan kuma munafincin su yafi tsanani in suka rungumi munafinci wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi kuma su ne a ma- matakin da yafi dacewa a ce basu san me Allah subhanahu wata'ala ya saukar akan manzansa ba na wahayi na wahayi da kuma dokoki abinda yasa saboda zamansu a ƙauye wanda yake nesa da koyarwa nesa da wayewa nesa da cakuɗa da mutane masu mabambanta ɗabi'u saboda yawanci ɗan ƙauye ya fi zuwa fiye da yadda ake zuwan masa wallahu alimun hakim lalle allah subhanahu wata'ala masani ne ya san abinda ku ba za ku iya hango shi da ido ba kuma ba za a iya ba ku labari ba saboda akwai abin da a ɓoye yake shi kuma Allah ya san abin da yake ɓoye daga ciki akwai halin waɗanda suke kewaye da ku cikin ƙauyawa waɗanda suna da irin ɗabi'ar da 'yan birni suke da ita ta kafirci da munafunci sai dai masu sun fi 'yan birnin in suka ɗauki kafircin da kuma munafuncin hakimun Allah gwani ne ƙwararre wajen al'amuransa da gudanarwarsa shi ya sa ma a daidai wannan lokacin yake faɗakar da ku sharrin wa'annan mutane don ku kiyaye su sai Allah ya ce wa min al'arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman ka iya cewa to a'a wa'annan kauyawan tsakanin wa'anda muka yi sulhu da su suka yadda za su bi mu da wa'anda suka kawo kansu suka musulunta wa'ancan suna ɗebo jizya su kawo wa'ancan kuma suna ɗauko sadakarsu su kawo mana duk shekara ya kuma za a ce suna da kafirci da munafunci sai Allah ya ce wa min al-a'rabi a cikin su kauyawan akwai man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wanda shi abin da yake kawowa din na kudi sawa'un na jizya ko na sadaka kai zai iya maka kyauta ma amma a ransa ba haka yi so ba yana tsoron karkama maye shi ne don ya nuna maka cewa ba shi da matsala wannan kuma hali ne na munafunci to shi yana ɗaukar wani abin maghraman kamar wani iltazama ma la iltazim kamar ya an ɗora masa abin da bai dace a ɗora masa ba kamar tara shi yasa tara ake ce mata gharama asali al-gharam yana nufin al-luzum kenan والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما bayan Allah suna cewa Allah ka raba mu da azabar ta jahannama ka karkatar da hukuncinka na yin azaba a kanmu saboda azabar wutar jahannama ta kasance mai lazimtar mutum ce in ya shige ta bata barinsa da safe da rana da yamma da daddare na haka algharamu yana nufin alluzumu akan ƙara mimin domin a mai da kalmar ta zama wato ta zama masdari kamar yadda ake yi a hausa misali a ƙara harafin wa da wasalin a a gaban kalma misali a ce tura sai a ce turowa kaga turowa ya zama suna kenan kamar yadda a turanci ake ƙara to a gaban kalmar aiki domin ta zama suna go kaga kalma ce ta aiki amma ka ce to go zai iya zama suna zai iya zama zuwa object of the sentence ko wani abu makamancin haka a ka'ida ta nahau to shi ma in an ce magharam ala wazni maf'al masdar ne mimi ai yattakhidhu ma yunfiqu gharaman ko gharamatan iltazamaha wa lam yastahiq an yaltazimaha ko wa lam tastahiq an takuna laha mulzam mulzama to sanda yake dauko sadakar ya kawo muku ku a zahiri physically kuna ganin ta kamar yayi gwaninta ne amma shi a ransa ba a san ransa ba da zaka ga abin da yake cikin ransa kai ma ba za ka karba ba to bugu da ƙari kuma wa ya tarabbasu bi kuma dawa'ir wa ya tarabbasu kuma yana tadaku yana jira a tarabbus shi ne wato ka zo ka koma gefe kana jiran abin da zai faru shi ne damu wanda wannan ayar ta gifta a cikin suratul tauba inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa tarabbasu فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين to ya tarabbasu yana jira jira tare da zillumin addawa'ir wato juyawar zamani ba dai yanzu kun fi ƙarfinmu ba har mun kawo muku sadaka to Allah ya kawo waɗanda za su fi ƙarfinku waɗanda za mu yi muku gwalo addawa'ir bi ma'ana taghyir zaman min dara zamanu idza taghayyara wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi abi bakrata نفيع بن الحارث سواء إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات يوم خلق الله السماوات والأرض آه وانا حديثي نين ويتربص بكم الدوائر سنة تجرا زامني يجويا جويا والزامني wato wani usulubi ne na hikima abinda ake cewa idiomatic expression wato ba wai ana nufin zamanin kawai ya juya ba yawanci in bahaushe ya ce maka zamani ya juya to kamar ruwa ya dake babban zakara ke ma'ana yau ta yi yau al'amura sun rinca to sai ka ce wai tarabbasu bi kuma dawa'ir bayan sun kawo sadaka kuma a gefe suna ta muku bakar addu'a cewa Allah ya sa al'amura sun rikirkice mu to kaga ya kamata a faɗakar da ku wannan sharrin sharrin nan nasu sai Allah ya ce alaihim da'iratus sau daidai wannan addu'a ce baka gare su ai muna roƙon rikirkicewar al'amura ta afka musu ba dai ta afka wa musulmai ba an gane ko allah ya sa mu bakar addu'ar da suke yi wa musulmai ta koma kan su ya koma kan maciya to daidai wannan alaihim da'iratus sau'i din nan dama allah ya saba ba wa manzansa da sahabbansa da addininsa da littafinsa kariya yawanci in an taba su in ya tashi ba da labarin tabawar da aka yi musu kan ya karashe tabawar masu ya ba su kariya ta hanyar yin bakar addu'a ga su wa'ancan ɗin ba nan ne aka fara ba alkur'ani an yi a wasu ranar daban-daban allah sai ce wallahu alimu allah yana sane da duk aikin da suke aikatawa a can cikin ƙauye kuma kuma yana sane da ku da cewa aikin nasu zai iya cutar da ku in ya shigo birni wallahu alimun hakim kuma Allah subhanahu wata'ala gwani ne kwararre ne wallahu sami'un afwan Allah yana jin dukkan abin da suke faɗa in suna tattaunawa game da cewa Allah ya saukar muku da bala'i ko wani abu alimun ko masani ne da ayyukan da suke aikatawa wa min al-a'rab man yu'minu billahi amma wannan zagi da aka yi an san da wayan daki ba wai da duk 'yan ƙauyen da suke kewaye da madina ake ba don za mu zo mu ji suwaye a kewaye da madina a cikinsu akwai a cikinsu ƙauyawan akwai waɗanda yi uminu billahi sun yi imani da allah sun yarda da tauhidi sun yarda cewa addinin nan ba za a yi shi ne don wata manufa ba za a yi ne don allah kamar ƙabilar juhaina da ƙabilar muzaina wa yattakhidhu ma yunfiqu kurubatin inda Allah kuma abinda suke kawowa din na sadaka da zakka su sun rike shi ne a matsayin wata ibada da za su rike ta takai su kusa da Allah kamar yadda musulmi musulmi suke wa salawatin rasul kuma sun mai da ita ta zama wani sababi da tsani na zuwa annabi ya maka addu'a saboda annabi sama ya saba da an kawo sadaka sai ce tawaye wannan sai a ce wane ne ya kawo sai ce Allah ya masa kaza Allahumma salli ala ali abi aufa in ji shi ablabin abi aufa yake cewa mazala suma ya kasance duk wanda ya kawo sadaka ko zakka a gabansa zai tambaya tawaye a ce wani ne kawo sai maza Allah ya masa addu'a sai babana ma ya kawo sadaka mazala ce wannan fa aka ce ta abu aufa ce sai mazala ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka sanya albarka da rahama ga abu aufa alu abi aufa bi ma'ana abi aufa kama fi qaulihi ta'ala wa yawma taqumu as-sa'atu أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ومراد الجزاء تشاء القيامة ذا أشد فرعون آل فرعون بمعنى فرعون نفسه أشد العذاب to haka da sayyidina Usman da ya kawo zakka afwan da ya kawo sadaka sanda za a fita yakin Tabuk kamar za Allah ya ce ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm kuma manzo Allah sama yana yi mutane addu'a kenan kuma haka Allah ma yace masa khud min amwalihim sadaqatan خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم Allah yake cewa ka ka karbi sadaka a cikin dukiyarsu in sun kawo maka wannan ana magana ne akan wa'anda da farko aka yi fushi da su aka ce kasu ƙara zuwa inda musulmai suke kuma lokacin zakarsu ya suka kawo aka ɗikar ba maza Allah ya yi fushi da su saboda sun ƙi tafiya yaƙi sai da Allah ya wanke su to sai Allah ya ce to ka karɓi zakar in sun kawo tutahhirhum wannan dukiyar ai in ka karɓa za ta zama spiritual tsarki ne a gare su domin Allah zai raba musu da musibu da ke iya afkawa dukiya kuma rashin albarkar da take tare da dukiya Allah zai cire rashin albarkar ya bar albarka a wajen wato zakihim kuma sannan ka wanke su wanke mutum shine a recommending din mutum a bashi recommendation shi yasa yana cikin haƙƙin imam shugaba da jagora idan wani ya yi bajinta to ya faɗi bajintar musamman idan wannan wanda ya bajintar irin mutanen da ake tsammanin su yi ne to wannan yin shuru zai iya bayuwa zuwa ga amuna na masa zato shi kuma duk abin da yake darar ne yuzan allahumma sai dai in akwai maslaha ta shari'a kamar shi din wanda ya kawo din ya ce to da allah ina so a saka ya sunana watakila yana jin tsoron ka a faɗa ya zama a cikin ransa ya yi sha'awar marmarin yabo da za a yi masa sosai ce da Allah a saka ya sunana sawa'un ya faɗa da baki ko kuma a sani a ɗabi'a shi ne ma'anar wata zakihin biya ko kuma ya zanto ya zanto idan aka faɗa ɗin aka ce wane ya ba da kaza ko ya yi kaza to akwai wasu na ƙasa da shi da ake sa ran za su yi sama da nasa amma in suka ji ya faɗa to za su rage daga inda yake to saboda maslaha ta shari'a wannan ya halatta a jinkirta faɗan har sai kowa ya yi yunkurinsa tukuna sai a faɗa amma in ba haka ba a matsayinka na jagora shugaba in aka kawo maka wani abu na alheri da ya shafi tafiyar da kuke yi to ba laifi ba ne ka ce jama'a a yi wa wani addu'a ya kawo abu kaza kuma kai in ka ji an faɗa in dai ba kana tsoron ya tasiri a ikhlasin ka ba dalilin da zai sa ka ce wai dan me ni ba zan ƙara yi ba a ai dan Allah kai sai ka ci gaba da yi to Allah subhanahu wataala ya ce sirri wato zakkihim biha wa salli alaihim kuma kai musu addu'a as-salatu anan bi ma'ana addu'a addu'a shine as-sala
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah ya ce domin inna salawatika ko inna salataka a wata kira'ar addu'ar da za ka yi musu kaga anan as-salatu bi ma'ana addu'a kamar yadda Aisha Maimun ibn Qais Abu Qais ɗaya daga cikin mawakan jahiliya ya ɗora kuyar siddinsa yana shirin hawa abin hawansa sai yarsa ta yi masa addu'a take ta ya rabbi jannib abil auja'a ab- ab- a- a- aujala wal waja'a sai ce alaiki mithlul ladhi sallaiti tun kama aiko manzo Allah subhanahu alaiki mithlul ladhi sallaiti faghtamidi nawman fa inna li jambil mar'i muttaja'a alaiki mithlul ladhi sallaiti ke ma addu'ar da kika yi min ina yi miki irinta ka ganin mithlul ladhi sallaiti ai mithlul ladhi madha da'auti to anan wa salawatir rasul ai wa yabghuna biha salawatir rasul suna kuma fatan in sun kawo sadakar a yi musu addu'a a nan za ka iya fahimtar cewa halak ne ka yi sadaka don kwaɗayin addu'ar wanda ka yi wa sadaka sai kawai ka hango wani ka ci wannan ni dai na ga alamar akwai tsoron allah a tare da shi wannan na ga alamar yana da bin dokokin allah wannan na ga alamar ya san Allah ya fahimci ƙur'ani ya san sunnar manzan Allah sau salama la'alla ya fi ni iya roƙon Allah kuma mai yiwa in yi roƙon Allah Allah ya karɓa sai kawai ka ji a ranka sai kuma a dace da cewa kuma ma yanayinsa na rayuwa ƙasa da naka yake ko da daidai da naka yake sai ka ga watakila in ka gabatar masa da wani abu na kyauta ko na sadaka in mai karɓar sadaka ne wato zai maka addu'a amma haka kawai nan ba ba lalle ne tuna ka ba amma ya kaje shi assalamu alaikum na gajiya Allah ga wannan nace sadaka ce a Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukata sai kai kuma ka koma lokacin da kake sallah sai ka dinga tuno hawwa na ma ya ce Allah ya biya bukata kana hararo haka kaman kana scanning din yanayin shi kuma ubangiji yana kallon zuciyarka sai ce a to tunda wani da yake kusa da ni ya roka maka je ka an baka to wa salawatin rasul Allah sai ce alato ku saurara innaha wannan sadakar da suka kawo qurbatul lahum lallai ibada ce da za ta kusantar da su zuwa ga Allah domin a wajen Allah ba a yin aikin banza sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi kuma da sannu in an mutu an koma ga Allah Allah zai shigar da su cikin rahmarsa innallaha ghafurun domin Allah mai yawan gafara ne ga waɗanda suka yi masa da'a rahimun mai jin kai ne gare su ta hanyar ba su sakamako da ya dace to wannan ayoyi guda uku kamar yadda suka gabata a jiya mun ba da fassarar su tun a jiya yanzu abin da ya rage mana shine mu je zuwa ga fashin bakin ayoyin majmu'ar ayoyin da baki ɗayansu wanda suna magana ne akan kafirci da munafunci na ƙauyawa to suwaye ƙauyawan ko kuma mu ce me yasa me hikimar da ta sa aka ware ƙauyawa a nan to al'imam ibn ashur allah ya ji kansa da rama yake cewa allah ya ware ƙauyawa a nan ne domin ya faɗakar da musulmai irin halayensu saboda yawanci ƙauyawa sai sun zo ake ganin su ba a cika zuwa inda suke ba su ne suke noma su kawo kayan noman cikin gari su ne suke zuwa cikin gari domin neman abubuwa na bukata amma yawanci wanda ya tafi wurinsu wani abu ne ya kai shi kuma ya takaita da iya abin da ya kai shi ne ya je da kuma yawanci ba ko ba a cika nuna masa cikakkiyar ɗabi'ar mutanen gari ba sai dai in ya zauna ya daɗe a wurin to da haka sai Allah ya haka litambihil muslimina li ahwalil a'raf لأنهم لبعدهم عن الاحتكاك بهم والمخالطة معهم قد تخفى عليهم أحوالهم ذاك إيا كاسا سنن حالنسو تو الله سهود آدل سنسليك مسا سيغيا ومنا حالنسو رشيد رضا أتكنت تفسير المنار yake cewa an riga an yi magana a baya ta yanayin munafuncin mutanen gari na madina domin duk wayannan ayoyin da aka kakkawo tun daga cikin cewa malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard da wa minhum wa minhum wa minhum duk wannan ɗabi'un an san su a cikin gari ne to sai Allah ya kawo nan listi ina fi hali sukanil badiya domin a ɗora shi akan ya zama ka wani conjunction ne ɗorawa ake yi ci gaba ake yi da bayanin su kuma yadda 'yan ƙauye suke domin a cikinsu akwai munafukai to a gaya muku su kuma yadda munafuncinsu su yake li'annahu mimma yus'alu anhu domin shi ma yana ɗaya daga cikin abin da akan tambaya to wai ɗan ƙauye su ba munafukai a cikin su sai Allah ya ce wa menene al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan izwa kashi to su waye ɗan ƙauyen jiya nayi bayani akan cewa al'arab jam'u arabi al'arabu jam'u arabi ba jam'u arab ba al'arab jam'i ne na arabi amma da al'arabu da al'arab duk ismu jinsin jam'i ne ismu jinsin jam'i ita ce kalma wacce take in an fassara ta za ta baka ma'anar wani collective noun suna ne tattaro da tattara mutane da yawa ko abubuwa ko object da yawa amma aka ce kai driving singular dinsa to watakila sai dai ka ƙara wani harafi ko ka rage wani harafi kamar inab shine inabai da yawa guda ɗaya kuma sai ka ƙara ta ul'ina ba rutab magar dabino da yawa rutaba guda ɗaya nakal nakala nahal nahala namlun namla rumiyun shine mutumin da ya fito daga ɓangaren ruma ba ta itala ba ta gabas da tsakiya guda ɗaya kenan da yawa kuma rum gulibatun rum an cinye mutane da haka rum ɗinnan ismu jinsin ne jam'i an gane kamar fursun farisi farisiyun guda ɗaya mutumin fasha fashiyan kamar yankin iran da wani bangare na rasha da su afghanistan da sauransu amma guda ɗaya sai a ce farisi in kuma da yawa ne a ce furs to haka a arabiyun jam'i ne na a na plural singular ne plural ɗinsa kuma shine a arab arabiyun singular ne jam'insa shine arab na gaya muku akwai bambanci tsakanin ismu jinsin jam'i da jam da kuma ismul jam to shi al'arab al'arabiyu shine mutumin da yake balarabi al'arabiyu nisbatun ila al'arab abinda ake nufi da balarabe wani jinsi ne sananne wanda a yanzu waɗanda suka yi saura dukansu jikokin annabi ismail alaihissalam ne wanda kuma su ne kishiyar al'ajab a cikinsu akwai 'yan ƙauye larabawan birni su ne hadir akwai larabawan ƙauye su ne badiya a cikinsu akwai al'arabul ba'ida al'arabul ba'ida su ne al'arabul ariba su ne wa'yanda tun da allah ya halicce su ba su san wani yare ba sai larabci amma yanzu babu su gaba ɗaya sun ƙare sai dai masu dangantaka zuwa ga waɗanda suke da dangantaka da su su ne kamar iram yanzu ba wani wanda ya rage kuma za a ce an bi dangantakarsa za ta kai har zuwa iramu za ta liman mutanen yankin adawa ke samud su ma suna cin al'arabul ba'ida tun an gama da su su allah ya karar da jinsinsu gaba ɗaya irinsu a wato irinsu ga sunan dai da yawa an ce abinda isa saboda sun zauna a wani waje ne da ake kiransa al'araba shi wani tudu ne da ake kiransa al'araba shi yasa sai aka kira su da suna al'arab akwai kuma al'arabul musta'riba al'arabul musta'riba kuma sune wa'anda inda zaka koma daga kan annabi adam ka taho dangin su ba laraba bane amma watakila da kan annabi isma'ila suka fara zama laraba tunda annabi isma'il babansa ba larabe bane daga iraki ya zo ya ajiye su anan shi kuma ya cakuɗi da kabilar jurhum ya zama ba yaran da ya iya sai nasu hatta yaran mahaifinsa ma ba a rawaito cewa yana yin sa ba to sai ya zanto jikokinsa a cikin jikokinsa aka samu qahaban wanda shi kuma qahaban din shine iciga a cikin jikokinsa aka samu adnan shi kuma adinan kusan duk shi ya haifi larabawan yanzu amma an ce akwai ragowar burbushin kahatsaniyun su kuma kahatsaniyun su ne jikokin saba'i shi saba'i din jikan ƙahaɓan ne shi kuma saba'in shi ya haifi ‘ya'ya goma su kuma suka fantsama shida suka tare a yaman hudu suka tare a sham hudun sham ɗin su ne laham da juzam da amila da gassan to duk wanda dangantakarsa take kaiwa zuwa nan to asalin tsantsan jinin larabci ne wanda walidin wa mawalan laham da juzam da amila da gassan su kuma na yaman guda shida ne mazhij da himyar da azd da ash'ariyun da kuma da ash'ariyu ga sunan dai su su shida ne na manta guda biyu wannan su ne al'arabul ariba al'arabul musta'ariba kuma su ne su manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to waye balarabe balarabe shine wanda yake da dangantaka da ɗaya daga cikin waɗannan tsofaffin gidajen ko da shi ba larabci yake ba da haka za ka iya samun wani a najeriya baki kuma kuma ya ce maka ba larabe ne la'alla in kai tracing ɗin nasaba sai ka ga haka ne yau da gobe ce ta sa kakanninsa daga can su je can su je nan su je to wannan ba su ne al'arab ba kakka ce al'arab ka ce larabawa a wannan su arab ne to su kuma al'arab malamai sun ba da ma'anarsu amma sai suka yi saɓani wasu suka ce abinda ake nufi da al'arab su ne larabawan da suke zaune a wajen gari waɗanda yawanci gidajensu da itace suke sawa a yi da jinka kuma a yi rufi da fallo da fashin lara da waye da sauransu wanda suke rayuwa a irin wannan wajen da gashi da sauransu su ne al'arab to su ne allah ya ce a shaddu kufuran wani faɗa don haka kenan in aka ce larabawa al'arab da al'arab to duk wani a arabiyun arabiyun ne amma ba dukkan arabi ba ne a arabi farkon sikirinin ɗin ka zama al'arab da aka faɗa a nan shine ka zama balarabe sannan sikirinin na biyu kuma qualification na biyu kuma ka zauna a wajen gari to kaga wayannan ashaddu kufran wa nifaqa kuma wa min wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman to amma gaskiya wannan magana tana da dan nisa magana da ilimi ya tabbatar ta biyu akan suwaye al-a'rab aka ce eh a'rab sune wayanda suke yawo ba sa zaune a wuri guda ina suke tafiya suna bin kasuwanni ne a su yawo suke yi duk inda suka samu ruwa da harawa da ciyawa inda za su ci su ciyar da dabbobinsu to sai su tare a nan ba za su bar nan ba har sai kuma ruwan ya ƙare da haka su ne kamar bororo da muke cewa yanzu a nan kamar mu ce baroroji amma irin nasu na can wannan su ne a haram kamar yadda ibn manzur al-ifriqi ya faɗa a cikin lisanin arab magana ta uku ita tafi ƙarfi gaskiya cewa al'arab wa'yansu mutane ne masu wata irin ɗabi'a da take da kaushi da kuma jafa'i da tsanantawa da kuma tsabagen taurin kai don haka kenan magana ba magana ce ta geographical location ba waɗanda ake magana a nan su ne waɗanda suke da zafin kai da kaushin ɗabi'a da rashin sauƙi a al'amura da jafa'i shine yanzu nan za su zage ka ko a jikinsu ba ruwansu nan da wauta da kuma rashin aje mutane a matsayinsu to duk wanda yake wannan shine a arab shine a arabi to sai dai in aka ce a ina suke galibinsu ba su cika zama a cikin birni ba saboda ba a iya haƙuri da su ba su iya haƙuri da mutane amma ana iya samun su a cikin birnin kuma ana iya samun su a wajen gari an fahimta jama'a to wannan ta ɗanfi za ka ɗanfi nutsuwa da ita saboda dalilai masu yawa za mu kawo dalilan magana ta hudu kuma kamar yadda dr nasir al-asad a cikin attaƙiƙatun lawawiyya ya kawo ya ce duk wanda baya tafiya daga nan ya tashi ya koma nan to duk irin ɗabi'arsa ba za a kira shi a arabi ba domin ya ce mutane kala uku ne akwai wanda suke zaune a cikin birni inda a nan ne shugaba yake a nan ne wuraren wayewa suke a nan ne masana'antu da sauransu suke akwai kuma waɗanda suke zaune a can wajen birni amma su ma a inda suke suna da gonakinsu suna da rafukansu suna da garke-garkensu na dabbobinsu kuma suna da makarantunsu ma watakila ko dai da ba su da makarantu ma sukan zo birni su koma to waɗannan su ake kira alhazar 'yan cikin birni wanda suke gefen birni kuma su ake kira albadu to a cikin albadu ɗin kuma akwai matafiya wanda su kuma in suka fita ma shi kenan sai yadda ta yi to waɗannan su ne al'arab to amma waɗannan su sun zauna da manzo Allah sama irin waɗannan yawanci in sun zo hucewa suke yi ba sa daɗewa to abin da yasa muka ce magana ta uku tafi ƙarfi hadisi ne ibnu sa'ad ya rawaito a cikin at-tabaqat al-kubra nasa daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi Ibn Sa'ad yake cewa Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa Abu Musa al-Ash'ari lokacin yana gwamna a Basra ya aike ni wajen Sayyidina Umar ma'ana gwamnan Basra ya turo wajen shugaban ƙasar duniya na wannan lokacin waye gwamnan abu musa al'ashari ablabin kais wane ne jakadan da aka turo anas dan malik wurin wa aka turo wurin overall shugaba gaba ɗaya shine wa umar ɗan khattab an fahimta an fahimci characters ɗin guda uku ko to lokacin da anas ya zo wajen sai na umar za su gana an bashi appointment sai sai na umar ya ce kai fataraktal ash'ari ya kabaro abu musa al'ashari sai anas dan malik ya ce faƙultu lahu sai na ce taraktuhu yu'allimun nas alqur'ana ai na bashi yana koyar da su alqur'ani shugaba ne amma kuma yana koyar da qur'ani ma'ana bai daina da'awar ba yana shugabancin yana da'awar wannan shine mafi alkhairin shugabanci a ce ɗabi'arka ta alkhairi kuma har ka samu shugabanci baka daina ba ta aiki da ta magana to sai sai na umar yake cewa amma innahu kayyisu wallahi ka san abu musa al'ashari mutum ne mai hankali da tunani wala ta sami'uhu iya amma fa kakka gaya mai ka ce na ce mutum ne mai hankali da tunani ana kar aji a gaya mar ya shanta ke ce a tuni ma aitin da shugaba ma ya yabe ni ba da matsala faƙultu da mu a faƙala sai sai na umar yake cewa kai fataraktal a'arab to ina ka baro al'arab yanzu za mu ji definition na al'arab a wajen sai da na umar sai anas dan malik yace al ash'ariyin kana nufin mutanen ƙauye na yaman mutanen kabilar ash'ariyun sai sai na umar yake cewa la bal ahlul ahlul basra ina nufin mutanen basra kuma a lokacin ita basran nan da kake gani birni ce amma sai na umar ya kirawo mutanen cikin ta ƙauyawa qultu sai na ce amma innahum law sami'u hadha la shaqqa alaihim amma ya amiru mina in suka ji ka ce musu ƙauyawa ko ba za su ji daɗi ba ƙala sai sai na umar yake cewa wala tuballighum fa innahum arab kada ka je ka gaya musu ka ce na ce amma dai gaskiya maganar gaskiya ƙauyawa ne illa an yarzuqa Allahu rajulan jihadan sai dai a cikin sun Allah ya azurta mutum kokari da jihadi to wannan a iya cewa ba dan ƙauye bane to in ka lura da abin da mutanen basara suke yi shi zai determinin din cewa ƙauyawa ne sun wahalar da daular musulunci su ne suka saba duk shugaban da aka tura musu ko su kashe shi ko su yi masa bore ko su tada fitina daga nan fitintunu suka dinga tasowa a nan aka kashe sayidina aliyu a nan aka kashe sayidina husaini to mutanen da suke da wannan ɗabi'ar ko da akwai fitulu da tituna da wayewa a garin sunan dai masu irin wannan ɗabi'ar ƙauyawa da haka mai ake nufi da ƙauyawa a nan kenan mutanen da suke da kaushin ɗabi'a muna da wani dalilin na biyu da zai ƙara tabbatar mana da cewa al'arab ana nufin mutanen da suke da kaushin ɗabi'a shine abin da imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad da albazar a cikin musnad da imamu hakim a mustadrak kuma ya inganta shi kuma wafaqahu ala zalika zahabi daga ummuna aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa wata mata da ake kiranta ummu sumbula ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kyautar nono sai ta shigo wurina da nona sai ta tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan aka ce mata aka ce mata aka ce mata manzon Allah sallallahu alaihi baya nan to lokacin da ta shigo din ni sai na gaya mata nace ummu sumbula inna rasulullahi sallallahu alaihi nahana an na'kula ta'amal a'rab manzon sama ya hana mu yanzu daga yanzu mu dinga karɓar kyautar ɗan ƙauye saboda ki hakuri ko da yana nan ma ba za mu karɓa ba gaskiya me me na Aisha take nufi kenan ummu sumbula ba ƙauye ya ce to bar ku ji abin da ya faru da aisha allah ya kare da a gare ta faɗa haka cewa da hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an na akula ta'amal a arab to kawai ana haka sai ga manzo allah sama ya shigo manzo allah sama yana shigowa sai da shi da sayyidina abubakar sun shigo sai manzo allah ya gamu da ummu sumbula to dama ya santa sai ya ce ya ummu sumbula ma hadha ma'aki wannan gorar fa da na ganki da ita ko wannan ƙwaryar fa me a ciki qalat sai ta ce ya rasulullahi labanun ahadaituhu laka wallahi dama nono ne na taho maka da shi ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa uskubi ya umma sumbula to ga ga ga, ga modanin ko ga kokonin zuba mana a ciki manzo Allah ya karba ko bai karba ba kuma ga Aisha Allah ya kare da a gare ta ce manzo Allah ya hana a karbi kyautar kauyawa sai ta zuba sai maza Allah ya miƙa wa abubakar radiyallahu anhu ya sha bayan sai na abubakar ya sha to shi maza Allah sama ya sha sai na na aisha ta ce ya rasulallahi haddastana annaka nuhita an ta'amil a'rab ko nahaita an ta'amil a'rab ko haddastuha na gaya mata na ce ka hana mu karɓar abincin ƙauyawa kuma gashi na ga ka zo ka karɓa sallah sama sai maza su ce ya aish innahum laysu bi a'rab ai wayannan yan wajen garin da suke zuwa ai ba su ne ƙauyawa ba innahum laysu bi a'rab wayannan da suke zaune a ƙauye ba su ne ƙauyawa ba innahum laysu bi a'rab hum ahlu badiyatina sai dai kice musu su mazauna ƙauyukan mu ne wa nahnu hadiratuhum mu kuma mazauna biranen su ne wa idza du'u ajabu shi yasa in zamu gayyar biki muke kiran su kuma su zo wa idza da'auna ajabnahu mu ma in za su biki sukan kawo mana gora kuma mu je falaisu bi a'rab dan ka kin ga su ai ba ba kauyawa bane wannan hadisin ya nuna mana akwai bambanci tsakanin ƙauyanci da zaman ƙauye haka ne ƙauyanci ita ce ɗabi'a mai kaushi da rashin sanin ya kamata zaman ƙauye kuma shine ka zauna inda yake nesa da wayewa da abubuwan wayewa to sai dai har yanzu galibi masu irin wannan kakkausar ɗabi'ar ba cika zama abin ba kamar yadda na faɗa shi yasa a jiya muka kawo muku cewa a cikin alkur'ani mai girma ubangiji ya ambaci a arab a wurare goma malam ya karanto mana su ba bukatar sai na sake maimaita su wurare shida a cikin goman nan dukkansu an zargi a arab ta cikin suratul tauba ta farko ita ce wannan ayar al'arab ashaddu kufran wa nifaqan ta biyu wa min al'arab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman ita ce wacce ita ba muka karanta ta yanzu ayata 98 sai wacce za mu karanta a gobe insha Allah aya ta 101 wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun a cikin kauyawa da ke kewaye da ku akwai munafikai aya ta 101 sai aya ta cikin suratul fathi ta 11 da Allah ya ce sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rab ita mun fassara ta jiya sai kuma aya ta 16 dai a cikin suratul fathi قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون سيكم آية تشيد تقرشي تتتتكن سورة الحجرات آية قوم شاهد قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمن وإن الآية مداشدة سوني آية أكزرق الأعراب سننكم أتكن مراري بيو سوكم ألا يا يبيسو ayoyin yaban ɗaya ta cikin suratul tauba ita ce aya ta 90 da muka karanta ta yanzu afwan da ita ba ta cikin karatun mu na bana waja al mu'azziruna min al a'rab li yu'zana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim sai aya ta biyu ita ce aya ta 99 a cikin suratul tauba wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurubatin 'inda Allahi wa salawatir rasul ita ce wacce makaranta yanzu kun ga shida ga biyu ya zama nawa kenan takwas ko sai ayoyi biyu kuma wanda su kuma ba zargi bane ba kuma yabo bane labari ne kawai kamar ayar cikin suratul tauba ta 120 tana nan tafe ma kana li ahlil madinati bai dace da mutanen birni ba wa man haulahum min al-a'rabi kamar yadda bai dace da waɗanda suke kewaye da su cikin an kauye ba an yi takhawul khallafu ar rasul a ce manzo Allah zai fita yaki suke bin sa kaga kamar yadda aka yi wa ƴan birni dai haka aka yi wa ƴan kauye wala yarghabu bi anfusihim an nafsi al-aya sai aya ta ƙarshe ita ce yahsabuna al-ahzab yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzab Allah ya ce munafikan cikin Madina da suka je suka gayyato kungiyoyin da suka je suka haɗu da yahudawa su kuma yahuda suka haɗu da kungiyoyin ƙabilu da kuma ƙuraishawa suka zo za a yi yakin handa to su munafukai da suka zo wajen annabi suna ta yi masa maganganu na rashin ɗa'a ba su santi na Allah ya fatattake waɗannan ƙungiyoyin ba su ya hasabun al-ahzab lam yazhabu a tsammanin su al-ahzab din ba su tafi ba Allah ya ce to kaddara ma mustafa ba wayin yatil ahzabu da kauyawan ma da mutanen kungiyoyin ma da suka zo suka yi alliance za su yaƙi annabi sama da za su zo din to in tarin tabe su wayannan munafikan yawadduna yawaddu za su dinga burin law annahum baduna ina ma a kauye suke fil a'rabi a cikin kauyawa yas'aluna an anba'ikum wanda a ba su labari daga nesa suna cewa yaya ko yakin ya aka kaure walau kanu fikum koda suna cikin kuma ma qatalu illa qalila ba za su iya yaki da ku ba in ba kadan ba to kaga da mashi kawai yan kauye sun zo ne a labari ba zargi ba yabo to yan uwa abin da yasa na kawo mana wannan ayoyin guda goma dan kar mutun yana zaune a kauye ya ji kamar su kansa akai a an yabi yan binni an soke su to da haka su ga yan kauye an yabe su an soke su da aka suwa mutane ne kamar ragowar mutane shi yasa anan muke karfafa cewa abinda ake nufi da al'arab din nan su ne ƙauya wanda suke da kaushin ɗabi'a ba wai mazauna ƙauye ba to a ƙa'idar zance duk sunan da za a faɗa ko dai zama an gane shi an san shi kafin a faɗe shi ko kuma sai da aka faɗe shi ake ƙoƙarin saninsa ko in na ce yaro ko wani yaro wa ya san da wa nake ai ba wanda ya san da wannan yake ko amma na ce ɗazu da nake tohowa masallaci na game da wani yaro sai na ce kai an da layin ɗin kalmar wani yaro inda za a tara ku duk anan a ce ku faɗi sunansa ba wanda ya san shi lokacin da na shigo masallaci da na fita sai na tarar da wannan yaron ya mutu wanne wanda na faɗa ɗazu yanzu kun san shi saboda kuna da idea a kansa tunda na saka kalmar wannan yaron to na mai da shi ya zama definite kenan amma ɗazu yana indefinite ba a san shi kowaye ba da aka duk suna a larabci ko da ya zama ma'arifa ko ya zama na kira to al'arab suna ne ƙauyawa shin akwai wasu specific a arab da allah yake nufi ko kuma kawai duk wanda sifar ta hau kansa ko kuma a'a initially an faɗe shi ne saboda su wane da wani sannan daga baya kuma duk wanda ya kama da su abin ya hau kansa ta shi ne za mu yi bincike mu gani al'imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir da ya zo fashin bakin nan sai ce al'arabu kum sukanu sahara su ne mazauna daji in an ce as-sahara la'allaka ce sahara to amma akan ce as-sahara din ma ana nufin daji kawai haka in ba yashi a kusa da ku wayanda suke can daji inda ba gidaje min haulil madina wanda suke kewaye da madina wa zalika abinda yasa kuma Allah ya musu wannan zargin ba wai dan ya tsane su bane li'anna dhurufa hayatihim albadawiyya saboda yanayin zarafin rayuwarsu ta kauye wa ma yusahibuha min uzla da kuma kasancewa su kusan su kadai ne akwai kauyen da zaka zo in aka ce a shekara ka kirga mutanen da suka shigo kauyen sai kaga akwai dan garin da bai taba shigowa ba yanzu misali a abuja nan da muke zai yi a ce wata ya zo ya huce akwai wani state a nigeria wata jiha a nigeria da ba a samu ɗan jihar ko ɗaya ya zo abuja ba zai yi ko ba zai yi ba ba zai yi ba ballantana ma cikin garin abuja akwai tashar da take kawo mutane kullum da za ka je wajen mahukunta tasha ka ce su yi maka list kowace state a gaya maka mutum nawa ne suka za ga duka adadin jihohin najeriya kowa ya zo amma da za ka tafi can wata jihar a can nesa a ce ka kirga a wata sai ka ga watakila ɗan abuja ko ɗaya bai je jihar ba watakila ɗan kano ko ɗaya bai je jihar ba la'alla ɗan sakwata ko ɗaya bai je jihar ba la'alla ɗan kaduna ko ɗaya bai je jihar ba to kaga kenan suna cikin uzula suna misin ɗin mutane su sai dai su je ba a cika zuwan musu ba to za ga duk yawanci mutumin da ba a cika zuwan masa ba shi kaɗai yake zaune za a iya mutum ya taso a nan a haife shi a nan har ya mutu a nan to iya nan kawai ya sani in aka huce nan to fa shi iya wayewar garinsu ita ce wayewa in ka je ka ji karin maganan mutane ka ɗauko maganar ƙauye a cikin karin maganar su za ka sha dariya a cikin adabin mutane ka ji yadda suke suke magana ka ko bahaushe ai yana da ƙauye a cikin adabinsa ko aka ce ƙauye garin sukare ce ni ma kai na kai ko ba haka bane sai ake cewa menene menene na birni ya cuci na ƙauye ya ake cewa ma eh kai dai ai sha'ani wai na birni ya cuci na ƙauye haka dai in aka ɗauko karin magana a nan ma kaɗai za ka gane ma waye ba ƙauye ma mai cice ne ƙauye ina ƙauyenci yake to sai ibn ashur ya ce saboda kasancewarsu ba su kaɗai ne wa uzlatin wa karrin wa farrin da kuma ɗauki ba daɗi da suke su kai farmaki a kai musu siraraka su kora a koro su shine karrin wa farrin fis sahara a cikin daji wa khushunatin fil hayat da kuma tsananin rayuwa mutumin da zai tashi kafin ya samu icen da zai kona sai ya hau tandama ta dutse ya sauko kasan ba zai ji tsoro da kunyar kai masa abu ya tsinka maka mari tunda ya sha ganin miciji watakila miciji ma zai ga wani dama tsiri ko wuji-wuji ya fasa kai ya ce kai kama gaban kan kama gabana to kai za ka cika maka baki ne in ya ganka ba take ka zai ba wani abokin yana ba mu labari irin fukahiyar ne na sudan da darijiyar sudan yake ba mu labari sai yake cewa ai wani ko gaske ne ko kuma dai labari ne ce ai wani malami ne tashi yana ba da labarin hijirar sayyidina umar akwai wata kisa da ake rawaito wadda bata inganta ba cewa sayyidina umar da zai fita hijira yana cewa wa yake son uwarsa ta haifi wani wa yake son matarsa ta yi maraici wa yake son ‘ya'yansa su yi maraici matarsa ta zama gauruwa to ya biyo ni ma'ada hanyar maka kusa ana kawo nan kisa ko ya ce to malamin ya tashi a gabansa yana cewa ya jama'a umar bin khattab da galileo lamma dayar yuhaji galibin dayar ummu hutalin gairu yana kawo magana to amma irin a cikin sanyin ɗabi'a waye uwarsa yake so ta haifi wani ba ƙauyen nan daga nesa ya ta ce askut rufe mana baki kazzabat ce ƙarya kake ya ce ƙuraishawan ake gaya wa haka ya ce wallahi da haka ya gaya musu buge shi za su ba su bashi ya wuce ba saboda ya ga ana ba shi labarin a hankali sai yake so ya ga irin ɗabi'a sai na uwar waye yake so uwarsa ta haifi wani to da haka aka sai samu kwanciyar hankali so da shi ya saba ko me za a yi shi da gaske to kaga wannan kaushin ɗabi'a ne a cikin birni ba za a zo a tari mutum a yi masa haka ba to ko abin ne in ka samu mutum ya yi haka ba ƙauye ne shi su ne a shaddu kufuran wani faƙan wa ajadaru Allah ya alamu kudu da ma anzalallahu ala rasuli irinsu ne kuma ya tahidu ma yin fiƙo magharaman kuma irinsu ne ya tarabbasu bi kuma dawaya kuma irinsu ne alaihim da'iratu sau an gane ko to ibn ashur ya faɗa haka ya ce kullu zalika ja'alahum aqsa quluban wannan shine yasa zuciyarsu take da tauri wa ajfa qawlan sune in sun tashi magana ba sa sassautawa lokacin da imam lokacin da balaraban kauye zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da hadisi yake cin sayo muslim yana zuwa cikin mutane sai ya a cikin kuwaye yake riya cewa Allah ya aiko shi ko sallama bai musu ba sai sai aka nuna manzon Allah saboda tawalu'un manzon Allah sama ba a gane shi a cikin sahabbansa ba yana zuwa gaban manzo Allah yake cewa antal ladhi tazumu anna Allah qad ba'atha kai ne kake riya cewa Allah ya aiko ka manzo Allah ya ce eh ni ne Allahumma na'am sai ce inni sa'iluka wa mushaddidun alai to na zo in maka tambaya kuma wallahi ba zan maka da sauki ba to ya ilahi ka zo tambaya manzala sai ce to ina jikka sai wa manzan Allah tambaya turiyan turiyan kuma manzan Allah ya bashi amsa da aka gama iyakar lai ya tambaye shi yace iyakar su kenan yace to na rantse da Allah zan kiyaye su kuma ba zan ƙara ko ɗaya ba na ba ku lafiya manzan Allah bai ƙara masa ko ɗaya ba saboda ba ƙauye ne sai da ya juya ya tafi sai manzan Allah ke cewa wannan in dai ya cika wannan abin da ya faɗa zai shiga aljanna aflaha wa abihi in sadaqa wanda ya so ya kalli dan aljanna ya kalli wannan mutum to shi ma fa inda haka kai masa ba zai damu ba adalcin ba kauye kenan ko kuma eh ba kauye kenan ba dan kauye ba adalcin ba kauye kenan shi ma in ka gwama masa sai dai ma ya dariya ba kauye ya zo wajen manzo Allah sama ya ce ya ya rasulullah kana ta ba mu labarin aljanna wai a aljannan nan akwai dabino ne sai fadar dadin aljanna kuke a cikin ta akwai dabino manzo Allah ya ce akwai dabino mana to da yake ba kauye ne sai duk maganar da za ka yi masa ba za ta ratsa shi ba sai ka masa irin tasu ta 'yan ƙauye sai maza Allah sassalama ke cewa hal na hara abuka jazuran mahaifinka ko a ce uban mutum misali ya taɓa yanka ɗan raƙumi haka sai ce sosai makuwa to kayan kai ne yanzu a ce baka hal na hara abuka jazuran sai ka ji haba alai ba a dan sassauta ba a ina ma dai kuma misali a ce maka a gidan kuto amma shi in ba haka aga ba zai gane ba sai ce kwarai ubana ya taba ya yanka yana yankawa ma da ya yanka da aka cire tumbin tarosan aka je aka zubar ya ba wa uwarka misali ya ba wa mahaifiyarka ko ya ba gyatumarka a fatar kuma ta yi guga da shi ya ce eh haka ne haka muke yi ai sai ce to kaga wannan gugan wannan wasakin in an ebo ruwa da shi girmansa to haka girman dabinan aljanna yake sai ce to to shi ma inda tambaya a haka zai yi to yanayin rayuwarsa ne da inda yake rayuwa shine yasa yake da irin wannan ɗabi'a to wannan ƙabilun al'arab da Allah yake magana a nan su ne juhaina da banu aslam da banu ashta da banu ghifar kabilarsu abu zarrin ghifari da banu lahayan da banu usayya waɗannan su ne mafiya fitowa fili a ƙabilun ƙauyen madina madina finni ce wanda duk yake madina da waɗanda suke kusa da su irin waɗanda suke hayu bani a amurbin salima inda suke koba kenan da hayyu bani muawiya inda suke wajen majalisu wajen masjidu alqiblataini da kuma waɗanda suke a can tsallaken alharra sharqiyya da garbiya da waɗanda suke a walil madina ta yankin qurban nazil da tali da yankin awali wajen share malik abdulaziz da wajen share al'amida da waɗanda suke dukke wayannan dukkan su yan cikin gari ne amma da da da juhaina da aslam da ashja da ghifar da lahayan da usayya in za ka yi tafiya sai ka yi tsaraba kai man za a zo maka sai an yi tsaraba doguwar tafiya ce kuma can inda suke za ka yi tarar da rigage ne ba su da yawa kuma an san kowa duk bako an san shi saboda haka da ka taho ma an san daga inda kake to su ne aka sake da su a madina to allah ya ce a cikinsu din su ne kafiran cikinsu a shaddu kufurin domin akwai waɗanda alliance ɗinsu ba da manzan allah suke ba da arna suke yi akwai waɗanda kuma sun yadda ɗin sun ce sun musulunta amma a zuciyarsu ba su musulunta ba kisan mummuke suke so su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ka to irin waɗannan manzan Allah sallama ya yi taka tsantsan da su har izuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ba su shi wannan labari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi maganganu game da abin da ya shafi al'arab kuma shi ma ya yi ya cuɗanya da su to amma hamala abu ya nuna min cewa lokaci ya yi don haka maganganun da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi game da su al'arab ɗin da kuma aran gamar da ya yi da su tsakaninsa da su da kuma sauran bayanai akan ƙauyanci da sauransu sai a karatunmu na gobe insha Allah da fata abin da ka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين